bangare an gane ku Allah ya to sai ya haddana shihab ibn ma'mar al-ausi qala wannan abul azhar al-balashi kenan shine shihab mutum ne ne sarkin hadda kwarai da gaske عن عوفي قال حدثنا عباد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكريم حقيقة وانا اجي كراني درجة ابن الكريم تمي درجة ابن الكريم تمي درجة ابن الكريم تمي درجة يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم to shi annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakansa annabi kuma annabi ma abul anbiya to wannan ta gyara ce kabiya ko zaira zaira karara ko shakka ba wa annabi dan dangi kuma dan mai masu daraja mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja ina gaya ma yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان اوليائي حقيقه مسويانا نجسيا يوم القيامة رانا القيامة المتقون سورة ما تتعقى تنسمى سورة أبدين بيدين التقوى جيني وتجعل الوقاية بينك وبين معصية الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي شيني تقوى to sai yake wa in kana nasbu akrabi akraba min nasbi duk da cewa wato akwai nasabar da take mafi kusanci wato nasabar da tafi kowace kusanci da nasaba akwai wanda wato ma dangantaka ce akwai wanda ya fi dangantaka da kai ai ko yau to sai yake bala ya ajinin nasu bil'awa kada wani ya zo min da ayyuka ranar alkiyama wata asura bin duniya ta abiduna ko kuma ku zo min da duniya kuna dauke da ita alari kaji ko akan wuyaye wato ana jan kunnen ɗan gida shi in za ka yi jagoranci a gurku wanda ke wanda suka kowa kusanci da kai hukuncin da ya fi tsauri domin ba haka ba ganin su za su lalata ma gurin ta ce a to ai ai yayi ne a gurin ba ku yaya to yaya ba za ku gudu ka ba ku ai kamata yayi ku ba ku bi kowa ku doka dan ku taimaka a taimaka a gina gurin yawwa to irin wannan ne ma'aikata ce da kai ko kamfani idan da matarka tana aiki a gurin kamata yayi in dai yin zai fito yau za a bula ala azabu da ya fari ƙwarai kuwa ko ɗanka dan duk wanda ya ga wannan doka ta wani tsakuwa dan ayar da duk ruwa ce to matan da wani ya ne jawabin da tana ki ko kai to sai ga gurin ka yaro na aji a yau in kuka je gida nan to wuce ke zarauni ya ji abin da take sai ke mulkin ki amma a nan ma'aikata ce musamman sabon guri wanda za a yi rapid expansion strategy to ne wanda ake bukata to dole a kyale ai ba abin da yake abu doka take ne wala eh kwarai kuwa amma mu har yanzu muna so mu kamo wanda ya kai shekara na to dai ba karatu wannan karatu dogo ne tun da kai tambaya to ka zame shi sai ba karatu saboda haka kun bar kake wanda ya kai shekaran ba har yanzu ana jika har yanzu ana jika to sai وتأتون في الدنيا وتحملونها على رسالكم فتقولون يا محمد تقول الدنيا أو يا يوم يا محمد فأقول هكذا وهكذا yace ni kuma aqulu ai af'alu kusan da da ma'ana alqawlu min ja da misali ko akwai da yake zuwa da alqawli yawa to zai ce fa af'alu haka da ni kuma sai ne haka ne haka la ma'ana haka da ka faɗa kun gane da jina ya fasara gaba wa abidu bi kila atifai yake ina kau da kai da bangare biyu shine daga kiɗin nan ko sai حدثنا عبد الرحيم ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا علاء wannan a dawo din mun taba faɗar sa ko bawan Allah in aka tsara wasa ne yanzu zai bara amma Allah ya jarrabe shi da kamar ka iya cewa stroke haka amma idan ya zo ko ibn Abbas in aka je mata tambaya in kace daga maka kake zai ce kabaro a dawo ka tawo nan a da ibn Rabawa ka karanta tarihin da zaka jawo Allah ya jarrabe shi da wato na kasa a jikinsa amma babban malami ne na gaske wallahi Ali bin Abbas kana la ara ahadan ya'malu bi hadhihi al-aya Abdullah bin Abbas yake ban ga wani yana aiki da wannan aya ba ya ayyu annas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna inna Allaha 'alimun khabir ya ayyu annas ya ku mutane inna haqiqa mu mun halitte ku inna mu kan Allah ji kai halitta ta girmamawa da ta'zim mun a wato da halitta ku min zakarin daga namiji wa unta da wani na na awwa'u da annabi adam wa ja'alnakum shu'uban sannan muka sanya ku ci abinci ne bangare bangare kila kabila kabila a ce abu wa qaba'ila da babbar kabila ni da arabu dan ku gane junan ku shine ba auke gane ya buri ya buri gane jira ba kula da ni ya gane babbar bai kowa yanzu kana gani za ka kai ya Allah yake to duk wannan kabilin da aka yi kilan daban-daban ba ruwan Allah da su illa akramakum inda Allah ba ruwan Allah da bilarabi ba turi ba indi kawai wanda ya fi takawa a gurin Allah shi ne wato ya fi kima a gurin Allah shi ne illa akramakum inda Allah ya kawo illa Allah alimun khabir lalle Allah madaukakin sarki madani ne khabira kuma gwani ne ba da labari fa yaqulu rajulu li rajuli zaka samu mutum yana cewa da mutum ana akramu minka da kike tuba da kike daraja na kike bai daraja ku kai da wasu ke ga kan su masu daraja kafin ziyara sai na taba to sai amma dai ka gane karatu ake walaysa ahadun akramu min ahadin illa bi taqwallah ba wata sima ce take nuna kafuwa da daraja ba tsoron Allah shi ke nuna ba wata alama ba ce kamar ji wannan da ɗan siyasa da wanda ba ba ɗan siyasa ba eh to kaga akwai akwai ruwaya da Abu Dawud ya kawo cikin marafi na Imam Zuhri yake annabi ne sallallahu alaihi wasallam wata rana ya umarci kabilar bayaza banu bayaza cewa su aurawa abu hindi akwai wani zari abu hindi ta aura masa ɗaya daga cikin su sai ta biya na suna da muzawuji ba nati na limawali na yanzu ba mu ɗauki yar mawa wa bararun bayi aka tafi sai Allah ya saukar da wannan ayar wasu ce sababin nuzul ɗin kenan ya ayyuha nasu ko inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wasu kace dalilin saukar ayati cewa wai duba za su ba wararran banu ba ya ba banu ba ya ba shine wato wannan Abdullahi na Abbas yana cewa lokacin da aka yi fatahu Makka Annabi Ali da Islam ya umarci Bilal ya hau kan bayan Ka'aba ya yi kiran sallah biya wannan sai a wani da ake kira Aisha ibn Usayd ibn Abdul Aziz shi ce alhamdulillah alladhi qabada abi hatta la yara hada yau yake na gode wa Allah da ya karɓi ran mahaifina da bai ga wannan baka ranar ba wai wai wai saboda Bilal ya hau ya hau kan a bakin mutum wai wa rasa wanda zai hau ka ba sai baki kuma fa wannan da kuke gani a zaune da ko ba irin bakin bilal ba ne kawai dai sai aka nemi wanda ya kowa baki aka tashi ba irin wannan bakin ba ne baka fata ne dai amma ba haka yake ba kawai aka wai wai ya gode wa Allah da ya karɓi ran mahaifinsa da bai ga irin wannan ranar da zai gaba mutum a kan ka'aba kan kabilancin bai gama sakin su ba ke akwai wanda ake kira haris ibn hisham shi kuma cewa yi wato shi annabi alaihi salatu wasalam ya rasa wanda zai samu a matsayin mai kiran sallah sai wannan bakin hankaka gairu hadan aswadi mu'azzinan yace a rasa wanda za a riko a matsayin mai kiran sallah Ibi da ayoyi da hadisi da dai suka wuce annabi wato annabi ya fi kowa iya koyarwa wallahi kankance ne wannan wannan abin da suka shigo musulunci da shi a sababbin musulunta sai da kafin a sai a samu lokaci sai ga shi wato an yi hijira daga makka zuwa madina suna bawa junan su ne suna ba junan su matan su saboda wannan abubuwan gaba daya yake wato zukatan su dan annabi ya tafi ne shi da Allah yake faɗa a cikin suratul suratul anfal cewa da za ka ciyar da duk abin da ke hannunka ma annabta bai da kulubi ba za ka iya haɗa tsakanin zukatan su ba amma ka gani can kuma Allah yake walau kun tafazza dalilul qalbi lan fazu min hawli anan bi ta tarere su duk sai ta bi musu da wannan kashilin da yake cikin zukatan na jahiliya da suka tore to annabi bai bar duniya waje bai wanke tsakar da ke zukatan almajiransa saboda iya koyarwa to wannan shine حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جابر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس ما تعدون الكرم عبد الله بن عباس يجيبه هو يكون يرجعوا مثلا كلام في أبوه يكون يرجعوا قد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم الله دي أي بيان الكرم في cewa wanda ya fi kowa kima da daraja a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron ka ma ta uduna al-asr ya kuke ga da matsayin dangantaka daraja abdalukum hasban abdalukum khuluqa wanda ya fi kowa shi daraja a cikin ku shine wanda ya fi kowa ke kyawa fahimta wannan shi wallahu ta'ala alaihi wa sallam la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum idan watan rajab ya kare kamar yadda za mu yi sauran karatu suka mu na gandu aka muka ce za mu ga a kotar risala da za a ga ran lahi muke so mu tunanin za mu yi rasayin ya akwai mawdu'a mai daya biyu uku da ta taba duk a kan ramadan kun san matsalar da muke samu shi ne za a ga musulmi idan ramadan ya zo wata biyu uku sai ga tanadin da ake fara yi a wucin da kayan ɗinki na sallah amma su magabata wata gidan nan ibada ake kare ku ji ne gaskiya al'adar karatun mu za ka rika canja da zarar ki abin ta kama za ki yi da za ki ko uku ko hudu to kawai abin da zai mana kayan da ibada da ba za ka to saboda haka shi ne muke tunanin zuwa lahadi akwai risalolin da muke gani risala ce guda uku guda biyu kowace ne daya ɗaya kuma mai ɗaya biyu ko za mu ga ita kowace in mun sa ɗaya a ganin su za mu sa ɗaya a insha Allah zuwa lokacin sai mu ga an tabo ke ko ji in kuma za a same ta ko ne za mu kana sai a nemi ta amma ba ni ma wajen mu wajen mu gani an gane ko to da haka insha Allah ta'ala kusan ma iya cewa mun tsaya a babi na ɗari hudu da ɗaya sai bayan sallah ke to saboda haka abin da za mu dora yanzu su tsara za mu biya in Allah ya yarda sati ne zuwa wata sai sati a wata اللهم تعملها نعم نعم نعم imam da yake magana akan ya tafi inna alladhina yuhibbuna an tafi'a al-fatiha yake yake wato hakika ni bittuni ya kunta damu dar Allah ka sarkewa shi akan kansa to ka ka yake magana ki kai wa zai rike ba kai sun rike ka kasa rike abin ka to zai rike ba shi ne abin da yake yake ni na kasa ya kunta damun na kasa haɗiye abu na koyi wata yake bala ta ko bala alumu illa nafsi yake ba wanda zan zarga in ba kaina ba in dai na gaya wani kullum ma jawo da su ne ni ja da abin da yake mutum biyu ta yaya sai eh babu bi sannu sannu guddun ai ba ba mai hikima ba ne duk wanda ba zai iya haƙuri da wanda ya zama ba dole bai zauna ne misali matarka ko wancan zaɓin da wuce mun ajiye mata mun ce ana iya rabuwa da ita ɗa uba uwa suke da wasu irin ɗabi'u wanda kawai sai dai haƙuri ka fahimta har na ba da misali na ce irin wannan dole ka yi haƙuri kawai ka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya raba lafiya kaninka bayan da za ka ya zama ma karfafawa jininka ne yayanka mahaifiyarka mahaifi to ba da hikima ba ne wanda zai iya kasa samu dabarun da zai iya a ya zauna da irin wa'annan don ba yadda za ka yi sai na bada misali ne sai mutum ne kawai sai gara Allah ya kiyaye kawai aka yanke ma hukuncin ɗaya zai da ne a kullum ai kuka ne kama shi ba ko shekara goma kuka ne kama shi ba kawai zai tunanin a shekara goma nan ne zai yi amfani shi ne kawai domin ba makawa sai an yi lafiya Allah ma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka yi kuskure Allah ya yi ba idan Allah idan mun tabbatar da littafin za mu ba da sako ko na lahadi ne a nan sai a nan wajen karatu muna roƙon gidi da suna da kyawawa da su mutu da kuma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ci kwabunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ci kwabuje ba اللهم قم ناصيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا إلى عين أو إلا ذلك جل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون لا على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم أجمعين Thank you. sai ruwa mu kaɗan amma kafin yanzu zafi ake bayanar yau wannan ba a kaji ne